الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi a jirin da ɗaya ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na uku a cikin surat yasin mun tsaya cikin aljanna za mu koma cikin ta insha Allah ta'ala ina ashabal jannati yawma za mu tashi aya ta 59 amma za mu koma aljanna ba za mu fara tauta ba aljanna za ta koma bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون na'am هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yace inna ashaban jannati lallai ɗan aljanna al-yawma a wannan rana ita ce rana al-kiyama Allah yake fi shugulin suna cikin shagali wasu abubuwa da za su dauke musu hankali dangane da abin da ya shafi halin da suka sha a duniya fakihuna suna tattaunawa a junansu ab- wato tattaunawa da za ta rika dauke musu wa damuwa da kuma ba wa juna dariya Allah yake humu azwajuhum su da matayensu idan mata ne sai a ce su da mazajensu domin azwaju yana daukan kowanne ko namiji ko mace a larabci zamani ba a warewa sai a ce zauj zauja duka kowanne zai dauka zauj saboda haka humu azwajuhum su da mazajensu ko matayensu fi zilali suna cikin inuwoyi domin cikin aljanna babu rana Allah madaukakin sarki haka ya gaya mana cewa babu rana a ciki babu rana kuma babu jaura ba ba makon sanyi a ciki sannan kuma babu zafi to huma azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki suna kan gadaddajen muttaqiuna sun ka shingida sai Allah yake lahum fiha fakihatun sannan Allah zai ba su kayan marmari kayan marmarin da yake kusa da mutum kawai hannu zai miƙa ya kira walahum ma yad'un sannan da abin da suke so Allah madaukakin sarki zai ba su salamu to abin da yafi aljanna dadi shine sallama ga Allah zai wa bayi yan aljanna zai ce salamu wato aminci ya tabbata a gare su bayan bayan yan aljanna sun tabbata a aljanna malamai suka ce sallama da Allah zai tafi aljanna dadi Allah madaukakin sarki ya ce salamun alaikum ibtum wato aminci ya tabbata a gare ku su unansa na aminci zai dauko ya shimfida wa yan aljanna sai sai kaulan wani zance ne ne rabbi rahim daga ubangiji wanda yake mai jin kai to bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayani akan yan aljanna sai kuma yake wa mutazil yauma an gama da yan aljanna yanzu suna ciki sai yake wa mutazil yauma kuwari ko kuma yau din nan ayyuhal mujrimuna ya ku taron marasa ji masu kunnan kashi kuwari kamar yadda Allah yake gaya mana wa yawma nahshuruhum jami'an imma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaakum fazayyana bainahum dan surati yunus ko kuma wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun ranar da alkiyama za ta yi ranar za su wawware domin a mujirman ma sai an ware waɗanda suke yan luwaɗi gurbin su daban mazinata gurbin kowanne da fitar su da lambar kana ganin su kidnappers ma gurbin su daban kowanne sai Allah madaukakin sarki ya ware shine yawma idin ya tafarraqun ko yawma idin ya sadda'una cikin suratul rum yadda Allah madaukakin sarki zai wawware ko kuma a suratul safat da zamu biya nan gaba ukhirul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun fi min dunillahi faduhum ila siratil jahim saboda haka warewa za su duk wanda suke rashin ji da rashin mutunci ranar alkiyama gurub gurub kamar yadda yanzu zaka ga idan mutumin kirki ya zo Kano bai taba zuwa ba yau din nan ya zo to tiya ne inda mutanen kirki suke ya zauna ne haka idan mutumin banza yanzu dan kwaya ne shaye shaye ko yana jira yau din nan zaka ganshi a group din yana jira a yau din nan kaga dai bai san wata kila daga yau da yake Maiduguri Adamawa amma yau din nan yazo sai ya nemi inda suke ya je gurin to ranar alkiyama haka zaka gansu wato dandazo dandazo kowanne da ni to shine wamtazi yawma ayyuhal mujrimun Allah ya ce ku ware a yau din nan ya ku marasa ji waɗanda suke tseneni masu zunubai sai ya ce alama ahadi ilaikum shin ban yi alkawari da ku ba ban yi muku umarni ba alama ahadi ilaikum ban hane ku ba na cewa ya bani adama ya ku ya'ya annabi adam alaihi salatu wassalam me Allah ya hana mu me ya umarce mu da shi cewa Allah ta abudu ke dan kar ku bauta wa ke dan ya hane mu muna da shi da ayoyi da yawa cewa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa kar mu sake mu wuce da me yasa innahu lakum aduwwun mubin domin shi ke dan mai gaba da ku ne kuma mai bayyana gabar a fili domin wanda ya yi sanadiyar fitowar mahaifinka daga aljanna wanda ya cika abokin gaba nan ba daya wanda ya hanyar da aka kori mahaifinka daga kamfani ko aiki ai ba za ka taɓa manta ni a rayuwarka ba domin sanadiyar wannan yasa duk kuka zauna yanzu ba kwa iya cin komai a gidan ku sai an yi wara wannan takadirin misali kenan ina kuma ga aljanna wanda gida ne na daɗi na dindindin da bai sanadiyar fitowa annabi adam ba da kowa aljanna za a yi to kaga babu wanda ya fi nuna tsananin gaba fiye da wannan wanda ya sanadiyar fitowar mahaifinka ko ya mahaifinka a raba shi da duk wani abu na jin daɗi a kwaki da za ka manta da wannan a rayuwarka to sai yake al innahu lakum aduwwun mubin sai Allah yake wa ni abuduni lallai ku bauta mu hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya wadda take mai tsakiya wanda ya kamata ku bi Allah madaukakin sarki ya dora mu akan ta sai Allah yake ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون Allah madaukakin sarki yace walaqad adalla minkum jibillan kathira hakika ya batar adalla ya batar dalla ya bata adalla kuma ya batar da kala ya shiga adkhala ya shigar kharaja ya fito akhraja ya fitar to haka fi'ilin yake to shi ma nan adalla minkum jibillan kathira haka yazo a wannan ruwayar cewa hakika ya batar da aljibilla shine alkhilqa halitta wa taqul ladhi khalaqakum wal jibillatan awwalin a surati shu'ara ko ku kiyayi wanda ya halitte ku wal jibilla yani al khilqatan awwali wato da halittu wanda suke na farko to shine wa taqul ladina am fima wa laqad adalla minkum jibillan aw ta qira'ar jubulan kamar in bambanta ba qira'ar ibnu kafir kumbul ko baji an ibnu kafir yana biya wa laqad adalla minkum jubulan kathira hakika ya fatar da halittu masu yawa daga cikin ku shike kan domin hanyoyi da zai karanta ijazatul lafaz na ibnu al-qayyim kaga ko talbiyatu iblis na ibnu al-jawzi kaga yadda yake ma bayanin ke dan yadda yake da hanyoyi daban-daban hanyoyi 99 ne da shi idan ya dora ka a wanda ya ga ka kiri zai koma wannan ba zai kyale ka ba kuma yana da hanyoyi daban kasa ya yi akwai na mutanen kirki akwai na yan biya idan mutumin kirki ne kai ga ta inda zai biyo ba idan kai a masallaci kake to nan ma ga ta inda zai biyo ba sai ya ji a masallaci ma ba zai kyale ka har sai ya zo gabar da idan kullun ya kasa kake inda zai zo ga abu mafi kyau ga ne kyau sai ya sa kai ne kyau wai anan ma ba zai kyale ka ba to wannan ɗabi'ar ce dan kenan banda manyan tajoji guda bakwai da mun ya faɗa su idan ya ga ya kasa dora ka a shirka sai mai da kai bid'a idan ya kasa sai dora ka a kabira idan ya kasa duk wayannan manyan tajoji muke fara amma yana da ƙanana da suka kai 99 da wato malamai suke kawo to adalla minkum jibillan kathira hakika ya batar da halittu masu yawa daga cikin ku Allah yake afalam takunu ta'qilun ba za ku kasance ku rika yin hankali ba ba za ku zama masu hankali ba yanzu wanda ya zo sanadiyar da aka yi wa yayanka illa ko uku ne duk a ma'aikata yasa aka kori wanka mai bin zama aka kore shi kai yanzu ba za ka ɗau mataki ba kai to shi ne Allah ya ce afalam takunu ta'qilun ba za ku kasance masu hankali ba masu hankalta sai Allah madaukakin sarki yake to shi ne ci gaba ya gaya mana cewa islauha hadi da annamul lati kuntum tu'adu wannan ita ce aljanna da kuka kasance ne muku alƙawari a kanta ko mun tsallake abuwan hadi da annamul lati kuntum tu'adu wannan ita ce aljanna da kuka kasance ne muku alƙawari da ita cewa aljanna nake jiwa Allah ya kiyaye hadi da annamul ita ce arena ne wannan ita ce wutar da aka kasance ne muku wato alƙawari a kanta jahannama ce allati kuntum tu'adun islauha Allah yace ku shiga ku kone a cikin ta ku kone al-yawma bi al-yawma a wannan ranar bima kuntum takfurun dangane da abin da kuka kasance kuna fitincewa Allah madaukakin sarki sai Allah yace اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاتبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون الله بارك في ذلك يكيد ولا جاء من السواب اليوم نختم على أبوالهم يوم النم لا مرور في جبائي وكلهم ba da baki suke mai da martani ba in an ce kaza su ma su ci to sai Allah ya ce yau za mu kulle su gaba daya bakunan su shine abwahim jam'u fihim za mu kulle bakunan su wato kallimuna aidihim sannan kuma hannayen su zamu bari yau su magana yau ba zancen magana ba harfi yau hannaye ake so su tofa wata shadu arjulum sannan kafafuwan su su bada shaida a kan bima kanu yaktibun dangane da abin da suka kasance suna tsorurta a wannan duniyar kafin su je kiyama hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi dogo inda ya yanko kaɗan ke cewa wato sai Allah maɗaukakin sarki ya cewa ɗan adam ma anta ranar alkiyama kenan fa yaqulu ana abdu sai ce ni bawan ka ne sai ce amantu bika wa bi nabiyyika wa bi kitabi na yi imani da kai na yi imani da annabinka na yi imani da littafin da ka turo yace wa tumtu wa sallaitu wa tasaddaqtu saboda haka nayi azumi nayi sallah nayi sadaka kin ka faɗa alkhairai fa yuqalu lahu sai a tare bi ala nab'atu alayka shahidina kin bana turo maka wanda zai ba da shida ta ba shida ta fa yakfur bi nafsi sai mutunci akan kansa yace man alladhi yashhadu alayhi wa yaji man shida sai mutu cewa shi baya son shida ito yake da tsiya ba abubuwan da ya faɗa na baki Allah ya yarda kawai bayan wancan maganganun da ya faɗa duk ƙarya ne bai sallar ba bai kaza ba bai kaza ba amma yana ta cewa duk yayi to fa fa yuktamu ala fihi sai a kulle bakin sa fa wa yuqalu li fakhihi sai a ce wa cinyarsa in ki yi magana fa kan ti ku fakhidahu wa la'amihi wa izamahu bima kana ya'mal sai cinyarsa ta fara bayanin cewa ai ayyukan da yake da ni yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk sai bayani gaba ɗaya to saboda haka bayan an yi wannan wa zalikal munafiq me wannan ɗabi'ar fa munafiki haka ne samu kansa ranar alkiyama wa zalikal ya'daru min nafsi domin kullum makalifi ke yake ba da hanzari lokacin da ya zo aka kama shi a hannu sai rika kokarin ba da hanzari sai mutum ya ce ma wai abinci yake nema an kama shi ya sace yaran mutane ko yake da nafil ko ya sace mota ko kaza zai ce wallahi abinci yake nema ba zai shiru ba wallahi abinci nake ne ka taho tun daga gari ka za ka taho nan ka raba mutum da abin abincin daga ce abinci nake nema ka zauna a garin ku ka nemi abincin ma kuɗin motar da ka yi daga can zuwa nan da ya ishe ka ka yankan farkewa bai ishe ka ka yi zama mai tushe yana ba me yasa sai ka zo ka raba wani da abinci kuma ka ce abinci kake ne ba in kuna zuwa na ga duk wanda suke barnan nan duk wanda aka saba sai ce wai yanzu yana da dama wallahi abinci yake ne haka ake nema abinci sai ka raba wani da nasa to kaga hanzari da za su bayar na banza kenan a duniya to shi Allah madaukakin sarki yake mana to abin da za a yi musu kenan cewa za a toke bakin har mutum ya zo ya rika tuhumar kansa ya rika cewa lima shahidtum alaina bayan hannu ya ba da shaida duk gabansu sun ba da shaida zai ce me yasa kuke ba da shaida a kaina kalu nika gabobin jikin mutum sai ce an takana Allahu alladhi an taka kullatin ubangijin da yake sa komai ya magana shi ya sa mu mu muka yi ba saboda haka ba za ka zarge mu ba mu ma umarni aka ba mu yace na lewa na qimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun saboda haka yau za mu toke bakin su ba a bukatar sa da za ka zauna kai awa uku kana magana baka gaji ba ƙarya da gaskiya to ba zai magana ba yau wa tukallimuna aydihim hannu ne zai furta ya faɗi duk abin da aka yi da shi in ƙara zuro ya sani duk abin da aka yi da shi na cuta ya sani shi zai faɗa wa arjuluhum da wata shadu arjuluhum sannan kafafuwan su bada sai da su ma bi ma kanu yaktubuna duk inda ka je ka taka ka je sai kafa ka ta faɗa shi ne Allah madaukakin sarki ke walau na sha'u inda mun ga dama la tamatna ala ayunihim wani mutum kaji yanzu Allah yana kafa ma hujja da baiwar da yawa ta ni'ima da mun ga dama sai mu shafe idanu ta da yau fada da za a zo ka gaba alamar idan gaba daya ai likitoci suna gani mu ma muna gani wani lokacin za a yi mutum ba alamar ido shine a san su Allah ya shafe gurin gaba daya sai ka ji ana tunanin yadda za a yi mutum tiyata ko kaza ko kaza to da Allah ya ga dama haka zai ko kuma a da idanun naka ma yayi ma kobar amma ya hana ka gani domin abin da masana suke faɗa dangane da abin da ya shafi ni'ima ta gani cewa Allah ya yi wa ido baiwa ya ba shi jijiya dubu ɗari tara iya ido kawai wanda da za a zo a ɗauka laɗe yanzu ta ja ko baƙi ko bari a canza kalolin na aika mixin har zuwa ɗari tara a zo a jire idan ka saboda bai wanda Allah ya warke ya bambance cewa wannan ba tsaye take da wannan ba bai wa gani kenan to shi Allah ya ce inda mun ga dawa sai mu shafa ganin gaba ɗaya shine da masla ala a'yunihim fastabaqu sirati tare man hanya in mun shafa idan ta za ka gani ba Allah ya ce fa anna yusiru ta ya za ka gani ya Allah ya ci gaba da magana bai kyale ba anan kuma sai dora yake cewa walau da sha'u inda mun ga dama la masaknahu abdullahi da abbas yace ai ahlaknahu da sai mu halakar da su gaba daya shi kuma imamu kibbi yace abinda ake nufi shine ai la sayyarna khalqahum da mun jirkita halittar su kamar yadda muka yi wa yahudi da Allah yake kore kira da tan khasiin ku zama burai a lokaci guda Allah yake kowa ya zama buri kuma sai ya zama shine wanda masaknahu ala makanati a gurin da suke Allah yake duk kutan da halitta inda ya ga dama haka ne an gane ko fa mastada'u mubiyan ba shi sai su motsa gaba ba wala yarji'una ballantana su dawo baya ba gaba ba baya haka Allah yake kawai su zama da kun da yakun za za su kasance kuma sai Allah ya ce ni wa man yu'ammiru nafsihi fil khalq wa ne mutum afala ya'qilu Allah madaukakin zargi yace wa man yu'ammiru duk wanda muka rayar da shi nuna kitu ibn kathir yace nan kutu fil khalq za mu tauye masa za mu rage masa wato halitta afala ya'qiluna mutane ba sa hankali iya rayuwa kawai da Allah ya baka ya kyale ka kawai ka rayu bai dauran ka ba shi ne malai yake Allah yana bada labari dangane da dan adam kullama dana umruhu radda ila ila ba'd duk lokacin da rayuwarka ta yi tsawo to sai ka koma rauni kuma ba'da kuwa bayan karfin da kake da shi wani ajizi da gajiyawa ba'da nishadi bayan kana cikin nishadi yanzu a mai da kai rarrauna kamar yadda Allah ya faɗa a suratul rum Allahu allazi khalaqakum min da'afin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا yake ya luku ma ya sha wa huwa al-alimul kabir wane mutum wannan ayar ba ƙara fassara wannan ayar take cewa mannu amiruhu nan kusu ko ne da kiso bil khalq fassara ta take baraka bi Allahu alladhi khalaqakum min da'afin Allah ya halice ku cikin rauni jariri kenan thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwa bayan kana jariri bayan raunin nan sai baka karfi ka zama mataki mai karfi a jika ka rika cewa ba wanda ya ita ko mutum ya rika faɗa wannan cewa ba wani da ya isa sannan sai ki kaga na biyu ke da mataki na biyu thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa sai bayan karfin nan da kake da shi kuma sai ka dawo rauna bayan raunin kuma yanzu an ƙara ba akan raunin farko yanzu har da furfura shine za'afin za'afan wasaila bayan raunin farko da da kake da shi ba furfura yanzu an kara ba hadda furfura ya Allah yake yakhluqu ma yasha Allah yana halittar abin da yake dama wa huwa al-alim Allah shine wanda yake al-alim wato masani al-qadir kuma mai iko akan kowa da komai ko kuma a suratul hajj da yake wa minkum man yuraddu ila arjalil umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a daga cikin ku akwai wanda za a mai da shi makasanciyar rayuwa da yana cikin rayuwa wanda yake zuwa ko ina wata baiwa Allah take cewa ina jin ta wata ran kemis ne da ita ce da wallahi zai yi tafiya daga nan zuwa goron dutse ta faɗo tun daga goron da take yace amma yanzu ko daga nan zuwa tal'udu ba ni iya zuwa to haka haka rayuwa take wanda da tana iya gaya ma cewa Allah ya baka karfin jiki amma yanzu shekaru sun sa duk yadda kake ji da karfi Allah ya tauye mutumin da zai zo da ya zauna ya awa uku yana bayani a tsaye yanzu ya zo a kwance yake akan gado a gadon ma kuma aka yi magana ta minti biyar goma damun sa aiki ba fa shi yake bai yimar ake amma sai a dame shi wanda zai zo da yana tafiya yayin tafiya doguwa ta awa biyu da rabi ko awa ɗaya a kafa da kafafuwan sai zai dawo ba tare da ya gaji ba da ya dawo ya watsa ruwa yanzu da kafafuwa uku yake kuma shi ma in yana yana tafiya yana hutawa duk wanda wani darasi ne a rayuwa da Allah yake nuna wa ɗan adam cewa ya gane ko baka mutu ba iya girma kawai shi za ba abin tausayi wanda yake nuna cewa an murna yake ga wani shekarun sa sun kare yana murna ɗan kama ciki ɗan bazi sai mutum ga ganji ganta ne ne da jiyoyi murna yake yanzu kwanan kana karewa kuma ko aure ne da shi kai abin murna ne yanzu ka toto da kai ba kai aure ba kana gaya wa mutane a kan shekara arba'in ai ba hikima a ciki kamata yi ka tausaya wa kanka cewa yanzu in ma ka zo kai auren shekara nawa za ku mai ya kamata ka tausaya wa kanka amma shi murna yake ya sa riga yana kaza yana kaza ai kamata yi ka yi wa kanka hisabi cewa yanzu a shekarar nan da ta wuce to me na tsina na yanzu na zan iya barin tarihin da in na mutu a wannan yanayin za a iya tunani wannan abubuwa ya kamata ka tuna domin dan adam labari ne shi yasa yake fa kuna san fa wato kamaran hasanan liman wa ka zama kyakkyawan labari ga wanda za su zo a baya sai a ce Allah sarki wani shi sai kaza na ja ba da wannan misalin kun san mafi yawanci duk magabata har manyan sahabbai mafi yawancin su su ba shekara arba'in ba suke duk abin da suke na hidima in ka dawo aka cikin manyan malaman mu su ma hidimar da suke ka dauki mai risala shekarar sa sha shida sha sha shida ya rubuta risala yana shekara ɗan sha shida ya kasuwan kenan a yanzu amma ya gama rubuta risala ya fara yau addinin hidima ma za ka damta lidinillah kai ne kai wa Allah shekarar ka talatin yanzu da biyar bai kai wa addinin Allah bai kai irin wayannan abubuwan ya kamata mutane su rika tunani su rika tinjin amma wallahi duk mai hankali ya san idan kwana duk lokacin da gari ya zo ya waye to kai kawai abin da yake tsoro zaka shine yanzu fa kwanan ka ya kuma raguwa amma wasu ba sa wannan tunanin kwata kwata to shine yake gaya mana anan cewa wa man yu'mirhu nunakisu fil khalq shi wanda muka rayar da shi sai mun tawaye masa rayuwa za ka ga mutum yanzu baya iya kwana ɗaya biyu sai ya sha magani domin gaba ɗaya garkuwar jikinsa ta yi ƙasa sai likita ya gaya ma kullum ka sha kwaya in ba ka sha za ka samu matsala garkuwar jikinka yanzu ba ta da ƙarfin da za ta iya kare ma wasu abubuwa sai an rika baka shawara duk bayan sati biyu ko uku sai ka rika zuwa ganin likita inda kana gani sar yanzu sai an taimaka ma da gilashin da sai ya taimaka ma wajen ganin abubuwan da kake gani idan da kana cin komai yanzu sai a yi ma ka'ida a ce ba komai yake so ka ci ba inda kana kwanciya sai wato watakila sai an tashi ka ba yanzu da ka kwanta bacci yana zuwa minti arba'in da biyar sai ka ji ya fita daga ranka gaba ɗaya inda komai kake ci yanzu sai an baka ka'ida cewa daga kaza da kaza za ka rika ci kar ka ci kaza haka wani za a rika yawa domin ka ci asibiti za a kawo ka duk wayannan fa darasi ne a rayuwa wa man nu'amirhu nunakkisu fil qalb duk wanda muka rayar da jijo za mu kawaye shi a rayuwa sannan dadin dadawa yana ƙara nuna ma cewa idan Allah ya halicce ka fa bai gane ma halitta ba wallahi baka san waye kai ba malam sai lokacin da ka mutu kawai aka rige ka aka kai ka amma na ruwa da ba wuce ke cewa baya zagin kada mutum ne ka sani matasa ba ma tsufa suka yi wa wanda yanzu Allah ya canja halittar su sakamakon kaza ko kaza ko kaza ne ka sani to saboda karka take kai wa Allah karan bani wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq shi sa Allah madaukakin sarki annabi ya koyar da mu cewa in kaga wanda Allah ya yi canjin halitta wani abu ya faru da shi kai addu'a alhamdulillahi alladhi afani min mabtala tabihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tadbila da kaga wani Allah ya da tare kuke amma yanzu ya daina ji sai kai addu'a kai kuma sai Allah ya kare ka yanzu ya zama gurgu sai kai addu'a kai kuma Allah ya kare ka yanzu ya samu matsala kaza sai kai addu'a kai ma Allah ya kare ka in asibiti ka shiga kai musu addu'a gaba ɗaya ka shiga gurin ɗan bangaren da Allah ya jarraba da wani abu alhamdulillah alladhi afani min mabtalakum bi wa faddalani ala kathirin annabi yace Allah waje jarrabe ka da wannan abu ba amma in za ka gani kai dariya ka ce da kaza ai da duka za to kai ma sai Allah ya jarrabe ka ne ko ya jarrabu wani naka wanda zai zama ba a wuyanka abin yake a rasa yadda za a yi ومن نعمره ننكسه في الخلق duk wanda muka rayar da jito za mu tauye ma rayuwa ai barbara ta yake ta kawai tana lekowa tana ma wudin ne kamar wanda aka ba notice a gidan haya cewa wata uku an ce ma wata uku tun watan Oktoba in Disamba ya zuwa kai ma ka san dole ka fara haka kayan ka abin da ake yiwa ba ke Allah ya ce afala ya aqilun mutane ba za su rika hankalta ba shine amfanin tunatarwa sai Allah ya ce ni وما علمناه الشعر وما ينبغي له wane mutum إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين Allah madaukakin sarki yace wa ma allamnahu shi'ra ba mu koyar da Annabi alaihi salatu wasalam waƙi ba ba ma waka ba kun gane ko bambanci shine waka da waki to ita kanta waki Allah bai koyar da Annabi alaihi salatu wasalam ballan tana waka baya yin da ma yin bajila bai dace da ita wai ita ma bata dace da shi ba domin shi mawaki ɗaya daga cikin illolinsa shine kaga ai zama dai kawai kwakwalwa sa zai dauka ya fi kirkira abubuwa ne kai kwakwalwar gidanka mawaki zai zo ya watsa kofar gidan akwai abin da a kofar gidan ta yake kai baka san da giwa amma mawaki sai ya ga ba ko ya dawo abin da ba haka yake bai kara masa girma domin kaga suna ta zargi annabi alaihi salatu wasalam dan Allah ya kare shi cewa ma huwa bi qawli sha'ir wala bi qawli kahir duk wannan maganganun ba boka bane ba magana da yake ba ta waka bace domin waka sai san ga tsarin da ake dora ta a dauko a kare da ya ko a kare da ba ko a kare da ta ko kaza ko kaza to Allah madaukakin sarki bai koya wa annabi alaihi salatu wassalamu waki ba wannan tana waka waka shi wato almusika shi ne wanda kamar music ko kuma abin da za a zo a sa kiɗa a cikin shi ne waka to annabi baya waka kuma bai taɓa yi ba ballantana baya waki ballantana waka ba zan ja faɗaɗa a nan ba domin a kwanakin nan za ga kamar manyan malaman mu sun tattauna akan abin da ya shafi waka amma shawarar da nake wa ɗalibin ilimi shine ka koma ka karanta wato an tahrimu ala tsarab na wala albani tahrimu ala tsarab haramcin wato kayan kiɗe-kiɗe ka ga irin bugun da ya rike wallahi tallahi wato can kamar ka iya cewa raddodin da ya ga masu halatta waka irin su ibn hazim da ire-iren su da ma yusuf al-qardawi gaba ɗaya ka karanta talibu a talibu ala ta tsarar za ka gane in dai gaskiya kake nema za ka gane inda aka dosa domin wata kila wani ya kanta fiqhul gina wal musiqa al musiqa shine music al gina rawa da waka da kuma music in ka kaje karanta wannan na kabdari ka dawo karanta tarihi ala tarab dalibin ilimi na irin na da ba ɗaliban ilimi ne yanzu ba wanda za ga tuni da ma ga ta ake wajen biya irin wayannan za a ce wata kila je karanta tarihi ala tarab da fikihu ni kuma zan karanta fikihu gina wal musiqa mu zo ko mu buga kai ka kare kida da waka ni kuma aka sai a tattauna a rujuna ilimi da kaje in ba karanta wannan ba zai ce to kai da nawa kai ma je karanta bayan ka karanta ka zo a kuma zama a tattauna ɗaliban ilimi na da haka ce to shi da wani za ka ga duk irin wayannan littattafan za ga in ka je ɗalibin ilimi na gaske za ga ire-iren su a cikin library sa domin ya karanta shi za wata ran ba na manta mala bagadanya Allah ya kara masa lafiya da wani lokacin da wani malamin ya karatu akan usulin fiqh to da ya zo kan gabar kiɗa kawai dama matsalar tsarin nasa idan zo sai bada sai bada kamar asali ko ya kawo ta bikin ai ta bugawa kaza kaza kaza ai ya halatta bai halatta ba ya ko wani sai shi wannan cewa ai shi kawai ya karanta fikirin girawar musika ya halatta kaza kaza to da yazo a ɗalibin ɗalibin ilimi ne babban malami ne yana nan wani guri yanzu wasu shekaru sai yake masa shi yana son wasu yake kaza in baka karanta ibn al-qayyim ba a cikin igasatul laban yake wannan tattauna da kai dan kana so ka ji bugun da aka yi wa kida da waka ko ka karanta igasatul laban ka kuri duk wani irin dalili da wani zai zo ba ka baka da wata rigima ɗaliban ilimin yanzu ne ko yanzu da an zo a goyi za ga suna bai da matsalolin sababbi ɗalibin ilimin ilimin na da ko ba a tattauna matsalar ba already ya san da ita kuma an wuce ta saboda haka matsalar kina da waka ba sabuwa ba tuni wanda suka dauko wato matsalar abin tuni aka ba su amsa tuni aka wuce gurin kuma a irin malaman da za ka ga a mazani da ake su ba maza ba da tafi kowace tsauri ma irin ta Abu Hanifa ta fi kowace tsanani Imam Malik bai halatta kiɗa da waka ba Imam Shafi'i bai halatta ba Abu Ahmad wato Imam Ahmad bin Hanbal shi ma bai halitta ba Abu Hanifa ya bi kowa tsau domin shi Abu Hanifa abubuwan da yake dama tsarin suna da tsauri shine kamar yadda Dr. Sani za ku ji yana magana cewa ya bi kowanne tsauri to ba iya nan bane a ta yanzu a bazabar Abu Hanifa an kaje masallacin su kana sallah kana kada hannu in baka wasa ba sai sun karya shi wallahi sai su karya ma hannu kana kada kaga wannan ai tsauri ne to suna da wannan kuma sai haramta yin sallah akan tabarma me yasa Allah ya ce waje Allah jahannama lil kafirina hasira wai shine dalilin saboda haka haramun ne yin zalla akan tabarwa to ire iren wayannan shi sa za ga kawai da rage muku suna da karfin kuma Allah ya ba su karfin hadda suna da karfin in za ku yi musu in dai ba Allah ya taimake ka ba saboda suna da hujjoji da hankali sai su kai ka bango mutanen India Afghanistan su ne kamar yadda yake ba da misali mutanen Taliban za ga kina da waka a taliban kai ka isa wallahi sai sai ka da ma wato na sai ai ma dare asuba kina da waka to da haka babu wani zancen kuma sannan duk ku karanta ibnu al-qayyim kamar da ibnu taymiya yake cewa da magana ibnu mas'ud sai ban manta ba cewa kida da waka kida da waka ko kida ba ta haduwa da qur'ani sannan mun tawo biya da muka zo a suratul luqman da ku tuna ibn abdullah da masud cewa yubitun nifaqa fil qalb yana haifar da yana tsorowurtar da munafurci a zuciya ba yawa idan da zaka zo kawai a zuwan nishadi zaka yi ba a zuwan halacci ba wannan ruwanka wani wani abu ne daban kaga shi dawa bambancin abin da yake fa lokumin wajibin wa mandubin wa ma ubi a wal makruha ma ma ba idan abu ka bashi hukunci a musulunci shine dole ne zabi ɗayan biyu ko lada ko alhaki amma kawai da muka faɗa ɗaliban ilimi su koma wa'annan littattafan tarihu ala fi taraf fikihul gina wal musiqa ka fara daukan wanda ya halatta din ko karanta muhalla ta ibnu hajar sannan ka dauki wanda ya halatta sannan ka dawo wanda ya haramta ka dauki ka tarihu ala fi taraf mujalladi ɗaya ne na wala albani sannan ka dauki zakatul lafan na ibnu al-qayyim ka karanta gabal kawai da ya bayani akan hukuncin kiɗa da waka ko ba za ka zo ka bata wa kanka lokaci ba irin wannan da malamai ka ji sun karu juna ilimi to kai dama ka san matsalar ba ruwanka kuma ka san wasiki wajen da tafi karfi ba wani ba sabuwar matsala ba an fahimta da kyau ku da sai Allah madaukakin sarki yake to wa ma allamnahu shi'ra ba mu koya wa annabi waƙi ba wa ma yanbaghi lahu kuma ba ta dace da shi ba in huwa illa dhikrun lil alamin ba komai bane face an bato wanda yake o zikirin kai an bato ne cikin jini wa'azi ne wa qur'ani da kuma qur'ani ne abin karantawa abin da yake riya muku mubinin wanda yake bayani karara sai Allah yake ne liyon jira man kana hayyan annabi yana biya qur'ani ne yana gargadi da shi dan yayi wato yayi gargadi ga wanda yake da wato da rayuwar zuciya shine hayyan ba wai rayuwa ta fili ba haka da rayuwar zuciya shine liyon jira man kana hayyan ai dan yayi gargadi ga mu'minin kenan wai hikkal qawlu alqawlu mun yi magana sa a baya dan kuma azaba ta tabbata ya tabbatar da azaba alal kafiri ne ga kafirai sai Allah yake ni أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون نعم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون الله يجي أولم يروا كم باتا غني رؤيا وسريع أم قلبية رؤيا قلبية باتا غني سوى أنا خلقنا لهم mun halatta musu bimma amilat aidina daga ayyukan hannayen mu inji Allah madaukakin sarki me muka halatta musu yace an'aman dabbobin gida raqumi shanu timakai awakai duka fahum laha malikun gashi nan suna mallakar sai ga mutum yana da sanda biyu sanda uku shanu ɗari uku kenan ko ɗari hudu duk nasa ne shi kaɗai wa zallanna halahum Allah wada kuke sarki sannan yake muka hore musu su ba dan horewa Allah ba kai baka san ka sarrafa raƙumi ba wallahi ko katon bujimin sa horewa Allah shi amma yaro karami za ga ya sako sun zo bakin ruwa yana kada su goma goma suna zuwa su kai koro su shine zallan na halahum wa minha rakubuhum daga cikin dabbobin da muka hore musu akwai wanda suke hawa kamar shanu dabbobin ni'ima ake magana ba da wakai ba dabbobin ni'ima kamar shanu da rakumi kaga ana hawan wa mina ya'kulun daga cikin su kuma akwai wanda suke ci shi kaga suna wanda sun ma da suke hawa suna ci amma timakai da awakai kaga duk cin su ake tuba a hawa sai Allah yake wa lahum fiha manafi'u sannan mun kyale su su amfani da dabbobin wajen ci da sha yanzu za a ciro wato wajen amfani za a cire gashi idan gashin ya taru sai a yanki a rage sai kaga an yi amfani da wajen rigar sanyi ko barbu ko abin da ya kama da wannan sai Allah yake wa mashari da ababan sha shine nonon su da fudarin rakumi afala yakuruna yanzu dan Allah ba za a gode wa Allah a wuta wannan ni'imar ba sai Allah yake وَاتَّقَرُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله قد أخذ سنتيتي واتخذوا من دون الله آلهة suka riki koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin alloli ababen bauta la'allahu yunsaruna wai ko ta taimake su sai riki goma kani da ire-iren su don su taimaka musu Allah yake la yastabi'una nasrahum ba su da iko kuma taimaka musu domin su ma ta kansu suke Allah ya kucin sarki yace wa hum lahum jundun muhdarun da su da su duk wata rinjinoni ne da za a halarto da su a cikin wuta a haɗa su da su a cikin wutar jahannama ababen da suke bautawa ya Allah yake ne fala yahzunka qawluhum kada maganar su kada maganar su wato ta rika bata ma rai kada ta sa ma damuwa to nan kaga lazimul waqf kenan an same ni yayin saboda wanda zance ki ka dole a tsaya ba za a ce fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ba ya kamata ayi waqf inna na'lamu ma yusiruna dan sai ba da wata ma'ana inna na'lamu ma yusiruna lallai muna tare da abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da kuma abin da suke bayyanawa sai Allah ya ce na أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله مدوكتين sarki yace awalan yaral insan in ba ka ganin dan adam kowanne irin mutum ko mutum baya gani awalan yaral insan shi mutum baya gani jinsin dan adam don alif da lam din jinsiya jinsin dan adam shi mutum baya gani anna kalakana hu muka halice shi min nutfatin daga dugon maniyyi fa idza huwa khasimun mubin amma sai gashi yana bayyana wato husuma a fili yana rigima da kin yadda da wannan tsarin da Allah ya dora shi a kai yana rigima da cewa Allah madaukakin sarki idan ya mutu zai iya dawo da shi sai gashi wanda aka samar da shi daga wulakantaccen wato ruwa wai shine yanzu yake mutu akan samuwar Allah yake wa daraba lana masalan wai mutum ne yake bugawa Allah misali wala fi khalqa yake manta halittar da Allah ya mar ai wala fi khalqahu yake manta irin halittar yadda Allah ya halice shi kala wai mutum ne da yake bude baki yake manyo an yi da izama waye zai rayar da kasusuwa waliya rabimun bayan sun rubuce wanda aka halitta daga wancan yanayi shine mai mutuntawa mujahid da yake ma da urwa ibn zubair da imamu suddi da katara suka ce ubay bin khalaf Allah madaukakin zargi ya tsine masa ya zo gurin Annabi alaihi salatu wassalam a hannunsa akwai wato kashi rididdigaje yana yana yi masa haka yana zubarwa a cikin iska rididdigajen kashi yana cewa ya Muhammad atajamu anna Allah yab'athu hada kai ne mai zuwa ka rika ga mana cewa wai wai wai Allah zai tada wannan yanzu yana wa kashin haka yana rididdigaje yana cikin kai ne mai iya cewa sai annabi yake na'am kwarai kuwa yumiduka Allahu thumma yub'athuka Allah madaukakin sarki zai dauran ka kuma zai kashe ka sannan zai tashi ka thumma ya'tiruka ila an-nar sannan kuma wuta zai tura ka shi da kuka jira sai la'anatu Allahi alayhi ai ba musulmi bane ubay ubay bin khalaf ba ubay bin ka'ab ba yawa saboda haka yace sannan ya tashi ka yaji wannan aya ta tauka awalam yaral insanu kullu kaga anan ka iya cewa da ubayi bin khalafa ki sannan bayan shi duk wanda yake da tunani irin naka ya shiga anna khalaqnahu min nutfa kama shi amsa cewa shi wannan da yazo yana ba magana baya ganin cewa mun halice shi daga dugon mani fa idza huwa khasimun mubin sai ga yana jidali yana rigima kuma yana bayyana adawar ma a fili Allah madaukakin sarki yake wasu kuma malamai suka ce asibin wa'il shine yazo shi ma da kaji gura annabi alayhi salatu wasallam yana cewa ayyuhi Allah ta'ala hada ma ba'da ma ara hada ba'da ma ara yanzu wannan kashin sai a ce Allah zai rayar da shi annabi ya ce kwarai kuwa Allah zai sauran ka kuma ya take ka shi ma annabi ya bashi amsa yace sannan sun mai ji ka loka jahannam sannan Allah ya sa ka a wutar jahannama to sai ya sauka to shi wa wato أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا لا مثلا واتو متين yana buga mana misali wani sai khalqahu yana manta halittar da Allah ya bar kana man yuhyi al-ibama yana cewa waye zai raye da wannan kasutuwan wahiya ramiu bayan sai riddige yalla ya bada amsa yake kun kene da su yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wannan da ya samar da su a karan tarihi domin ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararin makinin ila qadarin ma'lum to sai ce yuhi allazi ansha'aha awwala marra wannan da ya fara da ita a karan fari shi ne wato shi ne rayar da ita wanda ya samar da halitta a karan fari shi zai samar da ita yanzu ma wa huwa bi kulli khalqin alim Allah wa rabbukin sarki alimun masani ne bi kulli khalqin akan kowace halitta ina Allah yake الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Allah madaukakin sarki yace allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar nara yana ƙarin bayani akan rububiyar wanda zai kayar da mutane shine wanda wato ja'ala lakum ya sanya muku min ash-shajari al-akhdar nara ai ja'ala lakum naran min ash-shajari al-akhdar shine wanda ya sanya kuke iya samar da wuta daga koriyar bishiya bishiya koriya shar amma in ka zo wani lokaci sai ga an kunna ko dai a shana ko a itacen da za a kunna wuta ne to ubangijin da yayi wannan shi ne zai rayar da fa idza antum minhu tuqidun sai gashi kuna hura wuta da wannan koriyar bukiyar sai sai Allah madaukakin sarki sai gaba da cewa kaji ayi gaba awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda shin wannan da ya halitta sammai da kasai kullun ku rika duba za ku ga rububiyya Allah yana yawan bayani akan abin da ya shafi halittar sama da ƙasa shi yasa na ba da misali akan da ce su duk wanda yake karatun science ko abin da ya shafi geography amma da ya imani da ya rika a faka domin halittar sama da ƙasa kullun Allah yana buga misali da ita kullun saboda abubuwan da suke ciki sun fi karfin ilimin dan adam wallahi sun fi karfin sa sai dai kawai ya iya abin da zai yi shi yasa wani wani alaran ba amma abokin wani da'awa da muke yake ga wata ran malam Aminu Bala da yake kalli ayoyin da suke magana akan wato halittar sama da ƙasa sai yake mutane wato har yau wata magana da yake ce a ya kamata wannan kalmar ya kamata ka istighfari cewa mutane ba sa duba halittar sama da ƙasa yadda Allah yake yawan faɗar su yana faɗar su ne domin yana ji da su maka ce ai ba za a ce yana ji da su ba sai da ga ya kan adam wannan amma dai saboda girman su a gurin sa cewa alamu ne da tsiri da cewa mutum zai iya fahimta lallai akwai Allah sama da ƙasa shi abin da ya burge shi ke cewa saboda Allah yana ji da sama da ƙasa yana yin buga misali kaga shi sama da ƙasa sun suna da imanin sai haka da yake gani ya ɗan adam zai kasa fahimtar Allah ta hanyar sama da ƙasa to ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana bi qa'il wanda ya halitta sammai da kai bai da ikon wato ala an yakhluqa mithlahu ya halitta kwatankwacin su bala bari wannan maganar zai iya shine nafiyun nafi isbatu wa huwa al-khallaq ba ma halitta mutum da yawa Allah shine mai yawan halitta al-alim kuma masani sai Allah yake ne إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وكاد الله بركة الفيدية إنما أمره كأي إنما تفيد الحسن umarnin Allah madaukakin sarki ko al'amarin Allah tsarin Allah idan arada shay'an idan ya nufin kasancewar wani abu an ya kula lahu kun kawai abin da zai ce da wannan abun kun kafin kaulakan ta daure nonon fa yakunu sai abin ya samu ko san mai da kace da kaji an gaya wa cikin kwanan shida ai dan akoya dan adam bin abubuwa sanne sanne dan gan shine yanzu kawai ka zo rana ɗaya ka ce wai an ba haihuwa baka san tsarin Allah ba ce baka tanaji komai ba awa malam bahaushe rana ɗaya ka ce an ba haihuwa to me kai domin tsarin da ka gani na bin sallah da Allah madaukakin sarki yake ba za a yi sallah asuba ba yanzu duk ko kai ne alhaji sallau ba za ka yi sallah asuba yanzu ba sai alfajir ya kullu ko ba haka ba ba kai sai a za a tun gobe ba sai goben bayan rana kai jawani to su ake akuya wa ɗan adam bin abubuwa da tadarru cewa ya rika tsara abubuwan sa fulani a tsari ba ba laifi bane ba kuma boko bace abu ne ne kyau cewa mutum ya tsara me yasa aka ce ba za ka fitar da zakka sai kudin zakkai ya shekara kuma shekarar sai ta zago inda yanzu a wannan watan kudin ka yake miliyan biyu da dubu da dubu ɗari biyu ko da dubu kaza a kai ya kai misali to bari za ka yi sai shekara iwar haka yanzu duk wannan tsari ake koya wa ɗan adam amma matarka ta iya yin wata tara da juna biyu kullum sai amar yau gobe sai kwarnabi biyu sai kaza duk wai baka tana biyu ba sai ran da ta yi wannan baka dau tsarin Allah ba ba daidai bane shi yasa wato wani zai ke waje kan kafa wannan ma ba zai taimaka ba sai dai idan wani dalili ne daban misali ba kai shirin CS mai yanzu ka tara kuɗin CS yanzu wannan sai abun dubawa ne ko ba haka bane yawwa mai karamin karfi ne ba shirin CS CS yazo a wannan marar mai karamin karfi sai a taimake shi amma ga kawai yana ci ya ja ya koji cewa an yayi wayo wannan ganganci ne gaskiya ganganci ne saboda haka kaga al'amarin ubangiji wanda kucin sarki da yana so abu ya faru nan da nan zai faru a lokacin shine yake da wannan ikon kai ko dole ka bawo a hankali fa subhanan nabi lalle kanti ya tabbata ga wanda biyadihi malakutu kulli shay duk mallakar kowane abu a hannunka take sarki ya tabbata gari da mutanen da suke karyatawa da wanda ba sa karyatawa da halittun da kake gani da wanda ba ka gani duk malakutuhu saboda haka mallakar ubangiji wa ilayhi turja'una gaba ɗaya zuwa garin shi za mu koma awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana a gurguje sati ne zuwa insha Allah ta'ala ba karatu za mu ɗan yi tafi wata da'awa ranar cikin cikin satin amma za mu dawo kafin talata talata ta gaba za mu yi karatu insha Allah ta'ala saboda haka daga yau duk wani karatu da za mu yi shi da za mu yi karatun talata kai abuwan ne zuwa za mu yi laraba amma ba za mu yi na alhamis ba da bayan ta sai sannan ba za mu yi na lahadi ba shi ne wanda nake so in faɗa talata ne zuwa za mu yi karatu ranar laraba ma za a yi insha Allah amma daga nan kuma sai sai wani zaɓi insha Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗauka sai kai ya ya ce na na'am na'am wasu a rawar ya tare a wani da wuri haka na cewa a yi ko kara yi a yi gaskiya ne da ba ta da yake ai abin da nake malamai malaman mu sun tattauna ta ba da bukatar zai na ce wani abu a matsayin na kalibin su wa shu'ara'u yakhdi'uhu bil gawun alam tara annahum fi muka ce al shu'ara al shir ba nake magana da annabi yake ala anna bi shi'ri la hikma wa inna min al bayan la shi'ra in ka duba ra ga waƙi cikin alwajira annabi alaihi salatu wasalam wanda suke yi waƙi ma ba su da yawa Abdullahi bin Rawaha um Hassan bin Thabit kansa ko um Ka'ab Ka'ab ibn Zuhair ko ire-iren su ba za ka ga ba za su cika yin yatsun ka ba an fahimta da ke ku ba za su cika yin yatsun ka ba hatta kan da ya kware cewa haka ya kware ne a baki amma matsoraci ne a fagen baba haka da na yi zabe a fagen baba ba iya komai amma harshen sa da shi yake bai da margani in an wa annaba alaihi salatu wassalamu zabbo sai ya rama maka abin da ake so a nuna ba kaga da zagar ya zo yana ta waka yana na ga tace ina ma qur'ani kake riyawa saboda yana da murya sai dai yana goma qur'ani kawai inda abin yi da zai ta kani zai tsora ka fahimta da kyau ko kaga kuma can wata kila wani ya kara ya ce alam tara annahu fi kulli wadin yahimu وأنهم يقولون ما لا يفعلون فيه إلا الذين آمنوا سأسان في ذلك وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتكروا من بعد ما ظلموا shine za ka da bin sai cewa idan za ka irin sayar da ta'aliyu na mai tare da kuke ko ina ne ko kana da ko a zaune ba ka jin kunyar cewa ne da tana da bakan gari ne da lamarin da mace ba wannan wake ne to bidai wai su samari wanda ya kamata tun da wuri shi ta ilimi tun da fari gaskiya ta riga yi kai yau ba jiriya suke yi ba kaga wace ne amma ana ta kina kuma ta zama waka ka fahimta da kyau ko to shi ne wannan abin da ake nuna ma shi ne kamar da rana ya ta faɗa adabul mufrad in za ku iya tuna a shekarun baya da muka biya cewa fa hasanu hasan wa qabihu qabihun ita ce magana da imamu karbi yake dora cewa ita wa ke mai kyanta mai kyau ce tana nan mai kyau sannan mara kyanta ma mara kyau ce jahili shi ke nan kawai haka kace in ka karanta adabu da hukurar kanka da magana imamu shafi da magana da na ya za ka abin da suke ce mai kyanta mai kyau idan kai mai kyau wayan da suke waken suna cewa wa fina da bi na nan wasi gadan me yake cewa guda kada ko kaga sun shiga wani abu kenan saboda haka wannan shi ne ayar kam tana ƙara bayani ga makai kamar yadda ka faɗa Allah ya dace da Allah ya rubuta sarki ya bai nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ji kwamfanci a gurguje sati ne zuwa kamar yadda muka faɗa ba karatu amma satin sama insha Allah ta'ala za mu yi karatu insha Allah akwai abubuwan da za mu ɗan koya kaɗan wata kila dan idan mun zo satin kawai mu ɗora a sabuwar sura suwar ta safat mun gano a cikin ayar cewa ita surar yasin ita ce sura ta talatin da shida a jerin ayoyi sannan an samu sunanta ne daga wato farkon sura yasin mu kuma yi bayani akan me ake nufi da yasin kamar yadda wasu suke ba ta wasu fassarori sannan mun yi bayani akan cewa surar ba ta da alaka da sanmu da wasu suke ɗauka cewa sura ce ta mugunta ko ana so a jego wani ita za a yi wannan duk ma anzalallahu biha min sultan sannan sura ce makkiya kamar yadda ibnu abiya yake faɗa sannan kuma ita ce ta 41 ta sauka bayan suratul jinni kafin suratul furqan ayoyin da ayoyi ne 83 a mutanen kufa amma sauran malamai sun ce ayoyi 82 ne dangane da sabani da aka yi wajen kirji sannan ba wani hadisi ɗaya da ya inganta dangane da hadisan da ake kawowa akan wato wata falala ta surati ya san mustaqilla babu gaskiya duk hadisan ba su inganta ba sannan a wannan ayat surar da muka biya tana ƙara tabbatar da mu'jiza alqur'ani sannan gaba ta gaba tana tabbatar da manzancin annabi alaihi salatu wasalam domin ya ce innaka laminal mursalin lallai Allah ya yarsi saboda sun kare ta cewa shi ba annabin Allah bane sannan surar tana ƙara tabbatar da cewa lallai za a tashi bayan mutuwa sannan surar ta yi mana bayani akan ayyuka masu gudana sadaka jariya kenan sai mana bayani akan ayyukan da mutum zai yi na alkhairi wanda za su ci gaba da gudana sannan surar ta yi bayani akan haramcin izini ga Allah madaukakin sarki ko manzansa ko addinin Allah sannan surar ta nuna cewa ya halatta ka kafa mutane hujja da abin da suke gani wato adilla aqaliyya kenan to sai bayani akan haka sannan sura ta bayani akan wajibin gode wa ni'imar da Allah ya ba in Allah ya ba ni'ima to wajibi ne ka gode masa sannan ka rika tuna ni'imomin sama da ƙasa kullum yasa da na ya ta faɗa cewa idan ka san da inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab wajibi ne kai tunani ba akan halittar sama da ƙasa haka wato kamar da malam mai tafsiru ayatul ahkam ya kawo a cikin littafin sannan kuma mun ji a surar cewa Allah ya mana baiwa da ya tsiratar da iyayenmu da kakanninmu daga bilmiya a cikin ruwan tubana dan da ji kenan kowa ya tafi kenan sannan mun ji a surar ta koyar da mu cewa kafa hujja da kaddara to musamman ta wajen yin aikin sharri ɗabi'ar kafirai ce sai mutum ya cuce da yake aikar da rai mun yi wannan bayani shi ba sannan tura ta koya mana cewa lallai akwai tashi ranar lahira bayan an busa ƙaho kuma ta tabbatar da cewa akwai busa ta ƙaho an gaya mana bambancin busar kuma sannan tura ta gaya mana babu rana a aljanna babu sansan wala zan harira duk babu zaura ba kuma rana wannan sanyin da ake yi babu ke a cikin kwata kwata yanayi ne wanda yake daidaitacce da kowane rana sannan surar gaba ta ƙarshe shi ne ta gaya mana tsananin gawar da gidan yake mana ba zai sassauta ba haka zai sai har lokacin da mutum zai zo mutuwa idan ba zai kyale shi ba sai ya zo do ranar fa da Allah zai karɓi ranka babu shi kyale kawai sai ya zo ya rika kokarin yadda mutum zai zani daga nan ne Allah madaukakin sarki ya sa ya tsallake jikin sannan sura sai mana bayani akan sabon da ɗan adam daga ɗigon mani da Allah madaukakin sarki ya tarar da ya ya samar da shi sannan a cikin sura an gaya mana cewa mutum zai tashi kawai da wani bawa Allah Ahmad satin da ya gabata ya yake tambaya cewa wato an ya wanda na man ba asana min markadina min markadina hada hada ma wa ajal rahman wa sadaqal mursal wannan aya yake cewa su wannan wasu ba za su fake da ita ce na cewa a ce kwanciyar kamarin ba wani abu da za a yi da wani zai iya kallon wannan ta mora da suke cewa ba azaba kabari a za a iya kafa wannan domin kafin ya tashi ya ce waye tashe mu an zo rana a kiyama ya ce waye tashe mu daga bacci ai ga sai ga wanda ya yi bacci ya tashi ai ba ya komai ba ke ya ka ce amsar da ake wayarwa shi ne a riyawarsu ai abin da ana ta kafa hujjoji ne na hankali ba wai abin da yake ayoyin da suka tabbatar da cewa akwai azaba kabari banda wannan ayar akwai wasu a riyawar su da wasu ke cewa in ma za a yi tashin alkiyama to ba abin da za a yi mana kabari bacci za ni kawai mu tashi saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa za a tashi za a yi azaba kabari tana nan kuma koda mutum ya da dindigi ya zama gari kamar da Annabi ya faɗa wanda kura cikin yaji shi ma za a yi masa bai kabari wanda ya zama gari wuta ta kora shi wanda ruwa ya cinye duka duk inda ya samu kansa lin ne barza ko min wara ilin barzako ila yawmi ba'dun inda mutum ya samu kansa dan ne kabarin sa ba dole ya ja sa shi a rami alhadi ko ko ko ba duk inda ya samu kansa bayan mutuwar sa shi ne kabarin sa amma ko ya ka babu ayar tana cikin ayoyin da ɗan cewa ba azaba kabari ba kwanciyar kabari ba azaba kabari sai dai a kwanta kawai a tashi suna kafa hujja da wannan amma kaga kamar yadda muka sha faɗa idan kana son hujjoji su fito ba karara bayanin malamai za ka bi da kuma ayoyin saura da suke bayani a wani gurin za ka ga an zuwa yi bayani akan wata gaba wani gurin kuma sai ƙarin bayani akan ta kamar yadda ayoyin da hadisai da haka ce wannan ayar ta fassara wannan kamar yadda yanzu wa man nu'amiru na kisu fil kala wajen ayoyin uku muka ɗauko wannan sai ƙarin bayani akan ta shi za ka karanta sai a cikin addu'a bayan irin wannan aikin yake ba gaba daya in ba haka ba ko wani musalli ne za ka daidai ta kadai ko ba haka bane cewa azaba ta tabbata ga masu sallah ai suna kafa hujja da wannan cewa Allah ya ce masu sallah ma haka wani fasu wani ya ce ya yiji yana kwanta a Abuja kusa da gidansa yana gayawa yan cocin cewa Allah ba su musulmin nan masu sallah Allah ce wuce ya fa wani lil musallin haka ya aya shi ma ba aya ya dawo yanzu yawa haka yake yace wai masu sallah ba Allah azaba zai yi mu ne yana ga wato wai su kiristoci su ne akan dini don masu sallah ba Allah zai yi musu azaba to kaga iya wannan wa iya wannan ai take ki banda jahili akan an gane ko akwai wancan da yake kuwa su kawo masu na to wannan shi kamar ta farkon cewa yayi bayan yayi addu'a farko shi yake karin bayani yake so yake ne ba akan ingancin saukar alqur'ani da za a raba kalaba ilimi bibi wannan ba da tsaniya ba da abuza kan jika ne ba hausa ni ba garin ta ba komai akai har wannan din ba da da aka faɗa ita ma biya ba da abuza ita ma me wannan tambayar ma irin biya ba da abuza to me kake so ce ni a matsayina dan karamin alwajirin an gane ko ba abin da zan ce abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ba ɗaukakin sarki ya yare mana muna da Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje maka muna da Allah maɗaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ka biya mana bukatun mu da alkhairi waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta muna da Allah da sunayen sa kyawawa da gogun ta madaukaka wannan kasa ta mu Allah ya zauna da ita lafiya masu neman da matsala da tashin hankali Allah ka magance mu da su Allah marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar iyayen mu da suka riga mu gidan da suke Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya ka ba su tsawon kwana mai amfani muna da Allah da sunayen sa kyawawa da gogun ta madaukaka waɗanda suka sa aure a gaban da aure ko a gaban Allah su galawarin اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتلاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.